بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata ashirin da bakwai ga watan rabi'un al'awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Nuwamba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na talatin da hudu insha Allah cikin jiran darussa daga littafin ishratun nisa wallafar al'imamu al-hafiz abu abdurrahman ahmad ابن شعيب ابن علي النسائي رحمة الله عليه الإمام النسائي صاحب السنن الكبرى والسنن المجتبى يا رسولي الشكرة تدري أكو دا أكو بان هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافي ناشنا إشرة النساء واندي كي كرن تدمو واتو لدبا دا فكهن زمن تكيوا جدا ترد إيالي wani sashe ne na littafin sababba wato as-sunanu al-kubra Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya gafarta masa zamu tashi a inda malai yake cewa bab muwakalati muwakalatul haidi wash-shurbu min su'riha wal-intifa'u bi fadliha babin da ke bayani akan hukunci ko kuma kace halaccin zama a ci abinci tare da mace wacce ke halin jinin haila wa shurbu min su'uriha da kuma shan ruwan da ta sha ta rage as-su'ur shine ma tabaqa fil ina'i ba'd shurb da mutum ya sha ruwa ko shayi ko juice ko zobo ko ma menene ya shaka ya sha a cikin kofi ko ƙwarya ko kwano ko makamancin sa to abin da ya saura sunan shi su'ur kamar da ake cewa su'urul kalb su'urul hirra da makamantansu to idan mace tana jinin haila duk waɗannan abubuwa a musulunci babu matsala don an ci abinci tare da ita a kwano ɗaya don an sha ruwan da ta sha ta rage don mijinta ko ɗanta ko ƙawarta sun sha abin da ta rage na ruwa da kuma amfanuwa da ragowar ruwan da ta yi amfani da shi ta wanke jikinta misali ko ta sha ko makamancin haka قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني المقدام قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عائشة تقول كنت أشرب وأنا حائد ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيدأ فمه على المكان الذي شربت وكنت أتعرق فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضأ فمه على المكان على ذلك المكان وانا ديسي malam ya ainihin amso shi ne daga malaminsa mai suna Muhammad ibn Abdul A'la Al-Qaisi As-San'ani yace fi hadisi a cikin hadisin sa da ya ruwaito an Khalid ibn Al-Harith wato Abu Uthmana kenan Al-Basri wani babban malami cikin huffazu ya rusu ka ta 186 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin Al-Kutubu Sita gaba daya قال شيخ خالد ابن الحارث الهجيمي يتي حدثنا شعبة يعني بن الحجاج الإمام أمير أهل أمير المؤمنين في الحديث كنا أخبرني مالا شعبة دم حجاج يتي أخبرني المقدام مقدام بن شريح إيرجت كرجال الإمام مسلم والأربعة قال مقدام بن شريح يتي سمعت أبي واتو شريح ابن هانئ كنا رحمة الله عليه يحدث ينا بعد الأباري أنه سمع عائشة تقول ya ji sai da tuna Aisha radiyallahu anha tana cewa kuntu ashrabu wa ana ha'id ina cikin halin haila nakan ɗauki kofi ko kwano ko abin sha in sha kuma ya khudu nabi sallallahu alaihi wasallama fayadau famahu ala almakan alladhi sharibtu annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin kauna da ke tsakanin shi da Aisha in ta sha abu sai ya anshi wannan mazubi ko wannan kofi ko wannan ƙwarya sai ya sanya bakinsa a daidai inda ta sanya bakinta ita ma wa kuntu ata'arraqu kuma na kasance ata'arraq al'araq wato shine abin nan tauna kashi kenan eh na kasance ina cin abin da ke jikin kashin wato na nama kashi kamar tantakwashi haka mutum ya tattauna shi kamar na ambata a ta'arraq shine wa ma'ana a kulul na cin nama wanda yake dauke da ainihin wato kashi a tare da shi a ci kashin da ke jikinsa to haka idan idan ta ci kashin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karba na'am to wato shi abin da ake ce ma a ta'arraq aka ce a ta'arraq ai shine daga abin nan akala ma alaihi min lahmi shine cin abu wanda yake dauke da nama a jikinsa kamar kashi ko tantakwashi wanda yake dauke da nama shine da su ce na kasance wa kuntu ata'arraq fa ya'khudhu nakan ci nama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa sai ya ci sauran Allah wannan ya nuna iya wato karfin soyayya da ke tsakanin nana Aisha radiyallahu anha da ita da manzanmu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa daraja da daukaka da sallama da salati Allah kuma ya kare da Aisha radiyallahu anha shahid shine tana halin haila take yin wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyamatarta قال أخبرني عبد الرحمن ابن خالد إمام النسائي سوى حديث daga malam عبد الرحمن ابن خالد شيني القطان الرقي kenan akwai wani mai irin sunan shi Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir wanda sarki ne yayi sarki a Misra shi wannan mutaqaddim ne ya rasu shekara ta 27 da haka ba shine wannan malamin Imam An-Nasa'i ba a nan wajen qala yace haddathana al-Harith ibn Atiyya daga Harith ibn Atiyya shi kuma Harith yace an Hisham ya an ibn Hassan an Abi Zubair wato Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus عن جابر قال ذاك جابر بن عبد الله الله يقرأ مسيدا قال يجي خرج خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصر بامرأة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا فتو سيغا وتمشي تقبل في سورة الشيطان سي فرجع سي يقوم جدا فدخل إلى زينب سي يقوم قمة زينب فقد حاجته يبيا بكاتة تتانا مجي ثم خرج على أصحابه sannan ya fito gun sahabbansa faƙala ya ce innal mar'ata tuqbilu fi surati shaitan ita mace takan taho ne a cikin hoton shaidan ma'ana ta fuskar sanya wasu wasi da shaidan yake wa mutane da motsa sha'awa kamar yadda Allah ya faɗa a afwan ne da maza da sallallahu yake cewa su mata su ne fitina mafi girma a wajen maza ma taraktu ala ummati fitnatan adarra ala rijali minan nisa ko kuma ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajul al-aqil min ihdakunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ban taba ganin wani wanda yake wato mai karancin hankali kuma wanda yake tafiyar da hankalin masu hankali kamar ku dinnan ba mata Allah ya tsare mu shi yasa qur'ani yace inna kaida kunna azim amma kaidin shaytan fa Allah yace inna kaida shaytani kana da'ifa malamai suka ce wannan nuni zuwa ga cewa sharrin da ke tare da kiyamaci ya haura wanda yake ainihin wato daga shedan shi yasa zaka ga malaman salaf suna jin tsoron mace sosai al-imamu az-zahabi ya kawo a cikin tarihin abin nan ibn al-musayyib rahmatullahi alaihi sayyid ibn al-musayyib a cikin siru alamin nubala inda al-imamu az-zahabi yake ba da labari cewa sai dan musayyib ya ce ma ɗalibansa ɗalibai suke ba da labari akan sai dan musayyib suke cewa sa'idu yana cewa ma khiftu ala nafsi shay'an makhafatan nisa'i ba abinda nake tsoratar wa kaina in ji sai dan musayyib ya ce kamar tsoron mata qalu ya aba muhammad inna mithlaka la yuridu nisa wala turiduhun nisa lokacin ya wuce shekara 80 a duniya suka ce aba alaga fata malam to ai kai irin ka ai mata ba sa san shi kuma ka ba ka san su ai shekarar shi 84 a lokacin aka ce sai ce huwa ma aqulu lakum ce ni dai na dai ga muku wannan haka daga daga abin nan Maimun ibn Mihran shi ma yake cewa li an utamana ala baiti malin ahabba ilayya min an utamana ala imra'atin yana cikin sura alamin nubala shi ma wannan cikin mujalladi na biyar yace wallahi a bani amanar baitul mal ya fi mana sauƙi biye da abana amanar ɗiyamaci. Haka a tsa shi ma zahabi ya kawo a tarjamarsa na ndi mujalladi na biyar na sirar alamin nubala yana cewa lawi itu mintu ala baiti malin la kuntu aminan wala amunu nafsi ala amatin shauha yace da za a bani wato amanar baitul mal zan iya rikewa amma ban da aminci a kaina game da wata mace wadda take shauha ko da wata mummuna ce imam zahabi ya ce sadaka rahimahullah ce yayi gaskiya haka ya faɗa hakan ka kuma kitabul luwara na ibn abid duniya ya kawo labarai irin waɗannan da yawa daga malamai mabambanta kamar daga wakiya da yake cewa mun tare da sufyan sauri a ranar wani idi sai yake ce mana inna awwala ma nabda'u fi yawmina ghaddul absari kasan ranar idi mata suna fitowa baza-baza ga sanan sun ci kwalliya ya ce to abin da za mu fara yau cikin ibadanmu ta idin nan shine rintsa idanu Allah ka tsare mu ibn abu duniya ya ƙara kawowa daga wani malami in ba na manta ba hassan ibn abi sinan ya ce shi ma wata rana ya fita ya je sallar idi sai ya dawo ya dawo gida tare da matashi sai take ce mishi sai mata take ce mishi kam min imra'atin hasna'a kad nazarta al-yawma ilaiha mata nawa masu kyau ka kalla yau ba haka mata suke suke faɗa ba ce yau kuma mata nawa ka kalla ta dinga mishi wannan tambaya ta dame shi bai bata amsa ba can da ta dame sai ce mishi wai haki ma nazartu illa fi ibhami منذ kharajtu hatta raja'tu ilayki yace mata wallahi tunda na fita ba abin da nake kallo illa babban dan yatsan kafata tunda na fita shi nake kallo kaina na kasa saboda tsoro da suke ji Allah ya gafarta musu Allah ya ƙara musu yadda da aminci ba irin yadda mu yanzu muke sakin jiki mai ta shiga muna fita ba eh Allah shi kyauta uh, haka al-Imam Ahmad yake yake faɗa daga Ibrahim dan Adhama a cikin zuhud din na Ahmad ibn Hanbal cewa Ibrahim ibn Adam yana cewa kasratun nazari ila al-batili tudhibu ma'rifata al-haqqi min al-qalbi yana sa zuciya ta wayi gari ba, ba ta da ba ta san gaskiya ba ta ganin gaskiya haka abun tsoro ne saboda mata suna da fitina suna iya jawo mutum bala'i iri daban-daban ga akwai maganganu ire-iren waɗannan da yawa daga malaman salaf sai mutum ya kiyayi waɗannan inda da gaske ne salaf yake bi to wajibi ne ya kiyaye su domin wannan tsoron da salaf suke yi kaga dai mutanen kirki ne waɗannan bayan Allah sanannu a wajen ibada da abin nan da gujewa duniya amma kaga yadda suke jin tsoron irin wannan fitina. Allah shi kyauta, Allah ya tsare mu, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah kuma ya zam gaba gare mu. Haka in ba namanta ba ilawa Ahmad ibn Hanbal ya kawo a cikin kitabun zuhudi daga Qais ibn al-Harif ya ce wata ranar Salman al-Farisi ya ce musu, li'an amuta thumma unshar thumma amutu thumma unshar thumma amutu thumma unshar ahabbu ilayya min an ara aurata muslimin au yaraha minni yana yana yana faɗan wannan magana yana ci gare ya mutu ya dawo ya ƙara mutuwa ya dawo ya ƙara mutuwa ya dawo da ya ga al'aura wani ko ne ya gana shi eh haka nan bayaki ya kawo a cikin shu'abul iman cewa daga hatim yake cewa ash-shahawatu thalath shahawatin shahawatun fil akli wa shahawatun fil kalami wa shahawatun fil nadhri yace fahfadil akla bi thiqah واللسان بالصدق والنذر بالعبرة kiyaye waɗannan uban guda uku bakinka da idanka da kuma bakinka ta wajen ci da kuma magana da kuma idanka ta wajen gani Allah shi kyauta almuhim yake cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ga wata mata sai ya shiga gida ya fito da ya shiga gida ya fito aka ga jikin shi da alamar ruwa kamar yayi wanka sai ya ce musu ai innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytan ita mace takan taho ne a cikin kama ta shaytan wa tadbiru fi surati shaytan haka nan kuma in ta wuce ma za ta za ta dinga sa mutum wasu wasi da sha'awa da sauransu faman absara minkum min zalika min shay'in falyati ahlahu inna zalika lahu wija'un yace duk wanda ya gwana abu irin haka a cikin ku to sai ya marmaza ya tafi gun iyalinsa saboda wannan shine zai zama mashi katanga shine kariya daga banna da zai iya fada mawa wannan hadisi yana cikin sahih muslim haka al-imam abu dauda ya fitar da shi al-imam an-nawawi da yazo sharhin wannan hadisi yake cewa yace ma'anar hadith annahu yustahabbu liman ra'a amra'atan fa harakat shahwatahu an yi a tiyamra'atahu aw jariyatahu in kanat lahu falyuwaqi'ha liyadfa shahwatahu yace ma'ana hadisin shine idan mutum ya ga wata mace ta burge shi ta bashi sha'awa sai man ma zai je gun matar shi ta aure ko bai wasa in yana da ita sai ya je sai ya take ta ya tunkuɗe sha'awarsa ya ce wa taskuna lahu nafsuhu kuma dan wato ran shi ya kwanta wa yajma a qalbuhu ala ma huwa bi sanadihi hankalin shi ya dawo kan abin da yake yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mar'ata tuqbiru fi sawti shaytan yace qala al ulama ma'anahu al isharatu ila al hawa wato yadda nuni zuwa ga abin da zuciya take so wa du'a ila al fitna da kuma kiran mutum zuwa fitina da mace take yi lima ja'alahu Allah ta'ala fi nufusi rijali min al-mail ila nisa yace saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin zakatan da namiji ya'ya maza Allah ya sa a cikin zakatan su karkata zuwa ga mace waliltizazi bi nazrihin Allah ya sanya wa ya'ya maza jin wani dadi idan suna kallon ɗiya mace wa ma ya ta'allaqu bihin da duk abin da ke da alaka da mata fahiya shabihatun bi shaytan yace dan haka tayi kama da shaydan fi du'a'ihi ila sharri yadda shaydan ke kira mutane zuwa ga barna bi waswasatihi yadda yake sa mutum waswasi wa tazyinihi lahu ko ya kawata maka wani abun banza malam nau yake cewa wistan batu min hadha annahu yanbaghi laha alla takhruja bainar rijali illa li darura daga nan za a dauko cewa wajibi ne ga mace ta daina fita cikin maza in ba ya zama dole ba Allah ta khruja bainan nisa'i kar mace ta dinga fita tsakanin maza illa bi darura sai abin da ya zama dole dole ba yadda ta iya mata ku kiyaye wannan ku daina fita haka batsai batsai kuna shiga cikin mata cikin maza kuna cakuɗe ɗeniya da su kuna fita haka nan ko ku fita babu kyakkyawar shiga da musulunci da ita wa annahu yanbaghi lirrajuli al-ghadd min an siya biya sannan shi kuma namiji in ta zo wucewa ya kauda kai ya rintsa ido kai ya kalli ko da tufanta wal i'rabi anha mutlaqan ya kauda kai daga ya mace wadda take ajnabiya in tana wucewa wannan shine kadai hanyar da za a ba a tsira jama'a Allah ya tsare mu kamar yadda Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim Allah ya sake cewa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ina fata muna ganewa الإمام الإمام القرطبي أبو العباس رحمة الله عليه ده wannan hadisin yake magana yana cewa cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wata riwaya da yace duk abin da ke jikin wannan matar yana jikin matarka yace abin da ɗayan biyu yace saboda wato ko dai ya zama saboda shi maniyi in ya fita kawai da zaran ya fita wannan da aka ce ya zama mishi ya zama mishi kariya saboda fitan maniyin idan ya je gun matarsa har ya samu ya saukar da maniyyinsa daga jikinsa to zai samu wannan futur din zai samu wani kasala da karyewar sha'awarsa sai dawo cikin hayyacinsa na dan adam ko kuma saboda shi mahallul wata'i in ji al-imamu al-qurtubi yace li'anna mahallul wata'i mutasawin bainan nisa'i saboda dukkanin mata mahallin da ake takarsu wato al'aurar tasu duka iri ɗaya ce yace wa tafawutu fima huwa kharijin an dalika suna iya bambanta ta abin da ya wannan ciwon nan kyan fata watakila hasken jiki ko tsayi ko girman hantsatta ko mazaunanta ko wani abu da dai shi dan adam yake sha'awa ko darajarta ko shekarunta ko iliminta ko asalinta suna iya bambanta a duk waɗannan abubuwan amma shi asalin muhallin takar ya mace to duka iri ɗaya ne don haka ya haƙura da abin da yake shine asali abin da ya ɗaura akan haka bai taɓa samun shi yadda yake so sai alimamu alƙurtubi wata magana mai muhimmanci yake cewa ta haziru ga wata tsawatarwa ya ce la yu zannu bi rasulillahi sallallahu alaihi sallama lamma fa'ala zalika mithlu nafsin au galaba tishawatin kada wanda ya tsamanci cewa wai wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne saboda kawai wai tsabaragen sha'awa hashahu min zalika an zalika Allah ya tsare shi a ce kawai tsabar sha'awa ce kawai ta sai haka a'a Annabi yayi ne wa inna ma fa'ala zalika liyasunna ya haka ne dan ya sunnanta wa mutane wannan wali yaqtadi bihi wali yuqtada bihi kuma dan ai koyi da shi wali yahsama an nafsihi ma yatawaqqa'u ko kuma don ya tsare kansa daga yiwuwar ma har wannan abin ya faru da shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana abin da mu ya kamata mu yi ne shi kana kana amlaka li irbihi kamar da zamu ji daga Aisha radiyallahu anha amma yana koya mana mu al'umma sa cewa ga yadda ya kamata mu yi idan wani abu irin wannan ya bujuro mana a wani lokaci cikin lokuta ina fata muna ganewa Allah ya saka wa malam Qurtubi da alkhairi Allah kuma ya sa mu iya malam yace qala akhbarana Qutaybah ibn Sa'id قال حدثنا حرب عن ابي الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا wannan isnadi ya kawo shi wanda yake ainihin wato mursali ne kun kun lura daga Qutaybah dan Sa'id babban malami zuwa ga Harb huwa ibn Abi aliya Harb kuma yace an Abi Zubair wato Abi Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Abu Zubair mai kun ya kawo daga malamin shi da muka saba ji shine al-Imam wato Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma sai kawai yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam jalisan famarrat bihim ra'atun wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wata mata ta wuce fa ajabathu nahwahu sai ila sura fa'ajabathu nahwahu ila surati shaytan sai ta sai ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kalle ta kallo na wanda yake ya ga alamar wato mace ce take mai burgewa sai ya ce walam yadhkur ma ba'adahu hadha ka annahu aula bi sawabi malam malam ainihin al-imamu annasai yake cewa wannan riwayar ba ambaci abin da ya biyo baya cewa an yi kaza an yi kaza ba sai ya ce kuma yana ganin wannan ya fi dacewa da ce shine daidai wanda yake mursali din da yake wacce riwaya ita ma ingantacciya ce kamar yadda muka ce a cikakken riwayan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gun matarsa ne Zainabu ya same ta tana yin wato jimama na fata sai ya ya ainihin kira ta ya shiga ɗaki da ita malamai suka yi magana kamar yadda muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne dan bayani dan koya kuma wannan yana nuni zuwa ga babu laifi mutum ya nemi matarsa koda da rana ne matarsa ce halaliyarsa ce koda kuma tana cikin wani wato wani hidima tana wani aiki to yana da yancin ya neme ta domin kamar yadda malamai suka ce saboda in ya ya jinkirta watakila sha'awa tana iya galabaita ta cutar da shi ko ta sanya mishi wata larura da haka dan tana girki ko tana wanke-wanke ko tana yin assignment na islamiyya su duk wannan ba dalili bane idan miji ya neme ta wajibi ne ta aje duk abin take yi ta je gare shi kamar yadda muka ji a baya insha Allah to wannan dai asali ya kawo mana hadisin ne dan nuni zuwa ga cewa wato babu laifi mu'amalantar mace to kaga sai ya kawo kuma wato wata ke haila sai ya kawo sadi sai kuma waɗanda muka ji wasu ƙarin fa'ida a cikin su wallahu ta'ala a'lam malam yace babu rukhsati fi an yuhaddisa ar-rajulu ahlahu bima lam yakun babin da ke bayani akan ar-rukhsa an yi sassauci mutum yayi magana da matarsa bima lam yakun abinda ba haka ya faru ba wato ya dan mata dan wayo ko ya tsara ta dan a zauna lafiya ina fata mun gane قال أخبرنا كثير ابن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن أن أم كلثوم ابنة عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمني خيرا ولم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها مالا إمام النسائي يكربو أن حديثي دقاء الإمام كثير ابن عبيد أبو الحسن الحمصي مالا منسى أبو داود أن يدشي نسائد عند ابن ماجة شكم يتشي دقاء محمد ابن حرب الخولاني كينا الأبرش وان دير شكاة إلى تسعين دهدو daga ya ce shi kuma ya ce an zubaidi ya'ani muhammad ibn al-walid ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da tara shi kuma daga ibn shahabin zuhri daga humaid ibn abdurrahman ibn aufin al-qurashi jikan sahabi abdurrahman wato ɗan gidan sahabi abdurrahman ɗan auf ne radiyallahu anhu daga ummu kulthum yar gidan uqba ibn abi mu'aytin radiyallahu anha ta ba da labari ga wannan bawan allah humaid ɗan gidan sahabi abdurrahman ɗan auf radiyallahu anhu cewa annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa laysal kadhabu alladhi yuslihu bainan nas ba mai ƙarya bane mutumin da zai wani abu dan ya sulhunta tsakankanin mutane wato wasu mutane suna gaba ko suna rashin jituwa sai ka haɗu da wane ka ce ai ko wane ya ce a gaishe ka alhalin bai ce ba ka sake zuwa ka ce wancan shi ma ai ko wane ya ce a gaishe ka don ga asali wannan abun bai faru ba amma yin haka shari'a ta yi rangwame saboda a cikin shi akwai islahun bainan nasi la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas to da haka babu laifi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqulu khairan ya faɗi wata magana da za ta zama alheri aw yunammi khairan ko ya nufaci wani zance da zai kawo alkhairi walam yurakhis fi shay'in annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sassauci akan wani abu ba mimma yaqulun nasu daga cikin abin da mutane suke faɗi innahu kadhibun wanda yake na ƙarya annabi bai yi sassauci kwata kwata akan wani yayi ƙarya ba illa fi salatin sai a cikin abin da yake guda uku fil harbi a wurin yaƙi ya halasta a yi ƙarya don a tsoratar da abokan gaba su tambaye ka yawan sojojin musulmai ka ƙara yawansu su tambaye ka yawan makaman musulmai ka ƙara yawansu haka don ka firgita su wal islahi bainan nasi ko sulhu tsakanin mutane kamar da makwatanta wa hadifin rajuli mar'atu da abin da mutum zai gaya wa matar shi don ya ƙara danƙon soyayya ya mata ƙarya yana ta tunaninta ko yana ta mafarkinta ko wani haka ko ya ce abincinta ya yi daɗi ko da bai yi daɗin ba wa hadisul mar'ati zawjaha da kuma zancen da ita mata ita ma za ta yi mijinta nuna mashi kauna da soyayya dan ƙara danƙon soyayya ina fata muna ganewa Imam Ibn Battalin da ya zo sharhin wannan hadisi wanda dama Bukhari da Muslim sun rawaito shi sai yake cewa wannan hadisin ya zo da wani ƙari wanda Imam Bukhari bai ambace shi ba ya kawo shi da cewa ya ƙulu la a'udduhunna kadiban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na ganin waɗannan ƙarya ne ar-rajul yuslihu bainan nasi yaqulu qawlan yuridu bihi salah والرجل يحدث زوجته والمرأة تحدث زوجها والرجل يقول في الحرب haka yazo a wata riwaya da ya kawo sana al-imam at-tabari yake cewa malamai sun yi sabani game da wannan wasu suka ce ƙarya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama a yi a waɗannan wurare guda uku suka ce ta halasta a yi suka yi hujja da kuma ƙari akan wannan cewa wata rana kamar da a ruwaito daga Abdul Malik dan Maisara har ya tike zuwa kan Usman dan Affan radiyallahu anhu aka ce wata rana suna zaune a majalisin sa na halifa sai ga Huzaifa sai sidna Usman ya ce wa Huzaifa naji an ce ka ce kaza ka ce kaza sai Huzaifa ya ce wallahi ban faɗa ba mai riwaya yake cewa kuma mu mun ji Huzaifa ya faɗi wannan magana kafin wani lokacin yayin da ya fita daga wajen sai muka ce mishi amma kai Huzaifa ya muna ganin ka mutumin kirki malami kuma wannan magana da kace baka faɗa ba kai ka san mun san ka faɗe ta suka ce masa alaisa qad sami'ina ka taqulu ashe ba mu ji kana faɗa wannan magana ba ya ce bala ya ce lalle na faɗa sai muka ce mashi falima halafta to ya zaka ce baka faɗa ba kuma haka ya rantsuwa sai ya ce inni ashtari dini ba'dahu bi ba'd makhafata an yadhhaba kullahu yace to ni addini na ina iya bayar da wani na anshi wani don tsoron kada ya tafi gaba daya ma'ana a cikin addini akwai faɗin gaskiya a cikin addini kuma akwai biyayya ga shugabanni da girmama shugabanni to yanzu na sa gaskiya na sai biyayya na sai wala'in wannan shugaban ko kun gane abin da yake nufi sai ya ba su wannan hujja sannan malamai suka ƙara hujja kuma da abin da ya faru tsakanin Umar dan Khattab da wani sabi mai suna Qais ibn Makshuh al-Bajali wanda Qais ibn Makshu al-Badri aka ce mashi Sayyidina Umar ya tare shi ya ce naji an ce kana shan giya ko sai ya ce wallahi ni bana shan giya sai ya ce ma Sayyidina Umar kuma ni kuma ka gani wallahi duk wani shugaba da na tsaya a bayan shi sai naji ina ma kawai in kashe shi Umar ya ce mashi ka taba tunanin zaka kashe ni sai ya ce a'a da na yi tunanin da na kashe ka sai Umar ya ce mashi lau Umar ya ce mashi lau qulta na'am la darabtu umukaka da ka ce eh wallahi da sai na kashe ka daga nan sai Umar ya kore shi daga Madina to da Umar ya kore shi daga Madina sai Abdurrahman dan Auf ya ce ma Umar wai daga ce kake da sai ka kashe shi din sai Umar ya ce la walakin istarhabtuhu bidhalika yace a a ba kashe shi zan yi ba na dai firgita shi na tsorata shi to mu lura yanzu kun ga bambanci tsakanin abin da ya faru a baya ka zo ba da labari ka faɗe shi ba daidai ba ƙarya akan abin da ya faru da kuma abin da ba ka da niyyar yi ka ce za ka yi kun ga da bambanci wannan shi umar ya ce zan yi kaza yace to nayi haka ne dan na firgita shi wanda zaka ce mai yaro wallahi sai na maka dukan tsiya kuma ba kana nufin zaka yi mishi bane kana nufin ka tsorata shi ne cewa dan ka yi abu kamar da zaka ce wa matarka in kika sake kika fita wallahi ni da ke ne zaki ga abin da zai biyo ba kuma a cikin zuciyarka baka da niyyar aikata wannan zaki ce ma yaron ki haka ki bashi tsoro da sauransu to wannan abin da za ka ƙulla cewa za ka yi a nan gaba ya zama a zuciyarka kawai kana faɗa ne dan barazana to wannan babu iskali a kai insha Allah wannan ra'ayin mazhaba ta farko kenan masu ganin cewa ya halasta a yi waɗannan maganganu ko da ba haka suke ba a waɗannan wurare kun ga shi na sayyidina Umar ma ba ma a gurin yaƙi ba ne shi ma wancan a wurin kare kai ne don kar fita ta shiga tsakaninsu da sayyidina Usman wasu kuma suka ce a sam ƙarya bata halarta ba sai dai a yi jirwaye da kamar wanka a yi ta'arif a yi wata magana mai harshen damo wanda za ta zama tana gaskiya ce amma za ta iya bayyana da wani yanayi daban amma ƙarya suka ce la ta juzu fi jiddin wala fi hazalin wala fi la'ibin sam bata halarta ba an rawaito wannan daga sufiyan da a'amash suka ce wata rana suna tattaunawa da Ibrahim wato annaka'i kenan a hadisi sai aka zo kan wannan hadisin sai Ibrahim annaka'i yake cewa kanu la yurakhisuna fil kadhibi la fi jiddin wa la fi hazal ce to dai salaf sun kasance ba sa ba da halascin yin ƙarya a cikin wasa ko a cikin magana ta gaskiya sannan aka roto daga Mujahid daga Ibn Mas'udin yana cewa la yuslihu al kadhib fi la yasluhu al-kadhib fi jiddin wala hadari bai halasta ai ƙarya a cikin wasa ko a cikin nagaski magana ta gaske yace wala an ya ida ahadukum waladahu shay'an thumma la yunjizu kar kuma bai halasta kai wa ɗanka alƙawari ko ƴarka ta ce mama da Allah in kin fita ki siyo min kaza sai ki ce to zan siyo miki kuma ya zama baki cika wani alƙawarin ba yace wannan ma bai halasta ba kun ga wannan ku muna yin shi da yawa ba ma ba ma bin nan takaranka sai sai sai Ibn Mas'ud yake cewa ikrahu in shi'tum ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ta cikin suratul tauba kenan yace ku tsoron Allah ku zama cikin masu gaskiya wannan ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku sai wasu suka ce a'a bal alladhi rakhasa fihi huwa al-ma'arid wadancan da suka ce sam ƙarya bata halasta ba la ta'aridan wala fi jidin wala fi hazilin na uku afwan shine suka ce ya halasta amma da jirwaye da kamar wanka shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas kenan da wasu jumhurin malamai irin su Sufyan da makamantansu Muhallab shi ma ya ƙara da magana sai yake cewa la yahillu li ahadin laysa li ahadin an ya da ibatal kadibi kada wani ya sake ya kudurta cewa ya ƙarya ta halasta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙarya hanawa mutlaqan kada wani ya sake ya ainihin wato yi ƙarya yace amma daga ƙarshe dai malamai suka ce abinda ya halasta shine cewa a yaƙi ɗincin da aka ambata ya halasta a yi jirwaye ko kuma a yi ta'aridi ko makamantansu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma wata mata tsohuwa nan da yake ce mata innal ajaza la yadkhulna aljanna kaga yana nufin cewa za a maida ita budurwa ne lafiyayya ya ce mata ai tsofi ba sa shiga aljanna ba yana nufin ƙarya ba ne yana mata cikin raha ne da aka tsabari ƙarshe yake cewa wasawabu fi zalika qawlu man qala al-kadhibu alladhi adina fi nabi sallallahu alaihi wasallama huwa ma kana ta'ridan bi nahwi yanhu bihi nahwa sidiq shine abin da yake wata magana mai daukan mai fuska mai daukan wato fuska biyu wanda asalinta gaskiya ne amma ba dole ta bayyana a matsayin gaskiya ba ya zama dai da gaske din a cikin ta ba wai tsabar ƙarya zuƙi ta malla wannan kan ba ta halasta don haka yake cewa sarihul kadhibi fa huwa ghairu ja'idin li ahadin ƙarya ƙarara ƙarya zuƙi ta malla ƙarara to wannan kan ba ta halasta ga kowane mutum ba ta halasta haramun ce ba idin wallahu alam amma ya halasta mutum ya faɗi wata magana irin wadda da gaske ne ai kana son matarka kina son mijinki dan ka ce wallahi ina son ki kuma yau tunanin ki ne ta yi da gaske ne kai tunanin ta ba wai amma tunanin da za a ce ka yi shi 247 ba ita ma ta san ba haka bane ina fata mun gane wannan wallahu alam sai ya ce babu rukhsati fi an tuhaddisa almar'atu zawjaha bima lam yakun bayan da muka ji wancan an yuhaddisa ar-rajulu ahlahu bima lam yakun mutun ya faɗa wa matar shi abinda ba haka ba to ita ma ya halasta gare ta ta faɗa abinda ba haka din ba shine ya ƙara kulla bari قال أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم أن يزيد بن عبد الله أن عبد الوهاب ابن أبي بكر أن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم الكلثوم بنت عقبة أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرخص لا يرخص لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كذبا الرجل يسله بين الناس يقول القول يريد الصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها خالفه يونس ابن يزيد daga malam Abu Salih Muhammad ibn Zambur haka ake ce masa Zambur din lakabi ne asalin sunansa Muhammad ibn Ja'far ibn al-Azhar wani malami ne ya dade a duniya kwarai an ce yayi aikin haji kawai guda 80 ya rusu shekara ta 248 duk da yake yana da rauni a wajen riwaya Allah ya gafarta masa al-Imam nasai ne kadai riwaya daga gare shi a cikin Ashabul Kutub Sitta to wannan malami shi kuma a wannan waje yana riwaya ne daga ainihin wato Abu Hazim ibn Abi Hazim wato Abdul Aziz ibn Abi Hazim kenan shi kuma yace daga Abdurrahman daga Yazid dan Abdullah daga Abdul Wahhab ibn Abi Bakrin daga Ibn Shahab Zuri daga Humayd ibn Abdurrahman an ummihi ummu Kulthum daga ummu Kulthum mahaifiyarsa bintu binti Uqbata ibnu Abi Mu'aytin kenan annaha sami'at Rasulullahi sallallahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama taji manzo Allah cewa yana la yurakhisu ko yana cewa la yurakhasu ba a yin wani sassauci ba a halasta fi shay'in min al-kadhibi game da duk wani abu da ya shafi ƙarya illa fi thalathin sai guda uku kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa la a'udduhu kadiban waɗannan guda uku ne bana kallon sa a matsayin ƙarya ar-rajulu yuslihu bainan nasi mutum ya faɗi magana dan ya sulhunta tsakanin mutane ya qulu al-qawla yuridu salaha ya faɗi magana dan kawo gyara war rajulu yaqulu al-qawla fil harbi da mutumin zai faɗi faɗi magana a halin yaki war rajulu yuhaddithu imra'ata da mutum a cikin firar da zai da matarsa wal mar'atu tuhaddithu zawjaha ko mace a cikin firar da ta da mijinta sai ma da ya ce khalafahu yunus ibn yazid yunus dan yazid ya ya ya saba masa ya saba masa wato wannan riwaya da da yunus ibn yazid al-aili yana da yana da riwaya da tafi wannan kwari domin shi ɗaya daga cikin asbat wato shi mai riwaya da ake cewa ya saba wannan shine abdul wahab ibn abubakar domin yunus ahadul asbat ne an ibn shihabin daga ibn shahabin ad-duri Yunus ya mutu shekara ta 159 ne to shine ga yana zai kawo mana riwaya Yunus din da yace akhbarana Ahmad ibn Amr qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shahab annahu annahu lam asma annahu rakhasa fi shay'in mimma yaqulu an-nas ban ji wani abu da wato ake halastawa ba lam asma annahu rakhasa ban ji an yi sassauci ba fi shay'in cikin wani abu mimma yaqulun nasu game da abinda mutane suke faɗa nahwahu irin wancan riwaya Yunus inji malam al-Imam an-Nasa'i yace Yunus asbatu fi zuhri Yunus yana da sabat sabt ne sosai game da zuhri fiye da kusan kowa ina fata muna ganewa babu rukhsati fi an yuhaddisa ar-rajulu bima yakunu bainahu wa baina zawjatihi babun da ke bayani akan halaccin mutum yayi labari ya bada labarin abin da ke faruwa tsakaninsa da iyalinsa a cikin azarum ɗinsu ko in ta kama ta zama dole saboda fatawa ko wani bayani likita ke nema ko wata shaida to ya zama dole sai a faɗa amma ba wai mutane su mai da abin fira da taɗi su dinga faɗa ko ina inda suka zauna ko su dinga ba da labari har akan social media ba wannan ba shine ake nufi ba anan ina fata muna ganewa qala haddatha qala akhbarana ahmad ibn amr ibn sarhi abu tahir al-misri kenan maula bani umayya wanda ya rasu ne shekara ta 250 yana da hadisi a cikin muslim da abu dawud da ibn majah da cikin nasa'i shi kuma yace akhbarana ibn wahab wato abdullah ibn wahab al-misri qala akhbarani iyad ibn abdullah al-qurashi wa zakara akhar akhar ya ambaci wani an abi zubair daga abi zubair al-makki an jabir jabir yace akhbaratni ummu kulthum an aishata زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da yujami'u ahlahu ya tara da iyalinsa thumma yuksilu sannan sai ya gaza fidda mani hal alaihi min guslin ko akwai wanka a kansa wa Aishatu jalisatun Aisha radiyallahu anha tana zaune akai wannan ainihin wato fatawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi ni da watan nan muna aikata haka summa nagtasilu sa'annan kuma sai mu wanka wannan hadisi ma yana cikin sunan Tirmidhi sorry yana cikin sahih Muslim afwan haka na al-Imam al-Baihaqi ma ya fitar da shi al-Imam an-Nawawi da yazo cikin al-Minhaj yana sharhi yake cewa fihi jawazu dhikri mithli hadha bi hadrati zawja yana nuna halascin ambatan irin wannan labari kuma a gaban matar idza tarattabat alaihi maslaha idan akwai wani abin amfani a ciki walam yahsul bihi adhan kuma babu cutarwa wa inna ma qala annabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ibara li yakuna awqa'a fi nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan amsar ne yayi nuni zuwa ga haka aikace dan ya fi shiga ran mai tambayan wa fi anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam lil wujubi kuma wannan nuna cewa wankan dole ne walaula zalika lam yahsul jawabu su'al sa'il da ba dan haka ba da amsar da aka ba wannan mai tambaya to da bata samu ba ma'ana da can a farkon musulunci zamu zo mu ji a gaba a darasi da zai biyo ba insha Allah da a farkon musulunci shi ma yana cikin muslim alma'u min alma'i ne wato ruwan wanka ana amfani da shi ne a wanke janaba min alma'i idan ruwan maniyi ya fita dan haka aiki to daga baya aka zo aka canza cewa idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu idan kaciya ta shiga cikin kaciya to wanka ya ya wajaba anzala aulam yunzil yayi maniyi ko bai to daga nan aka canza hukuncin da haka koda mutum ya samu kasala bai zubar da maniyi ba inda al'aurorin sun taɓa juna to shikenan wanka ya wajaba akan waɗannan ma'aurata za mu saurara saboda kuɗin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله